أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا ɗaya ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 kenan ko to wannan shi ne tafsirinmu na farko wato a cikin watan azumi kenan a wannan masallaci da ake kira masjidun rahma a unguwa ta site keske nan a nan garin yamai da haka insha Allah ta'ala a tafsirin da muke yi na mako-mako mun karanta aya ta 85 zuwa aya ta 86 a cikin surutu tauba to da yake ayoyin suna da alaka da juna za mu koma aya ta 84 kinnan zuwa da biyar a shafi na 200 a cikin surutu tauba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gari mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ala ramma Allah ya ce wala tu'jibika amwaluhum wa auladuhum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tu'jibika amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an تعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم dukkan 'yan uwa da suke bibiyar tafsiri da muke yi a waɗannan tun daga ramadan da ya wuce har zuwa wannan ramadan mun yi alƙawarin zamu rinka ɗiɗɗebo kuma tsatsakaro matsaloli da suka shafi zakka na zamani saboda abubuwa ne waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske alƙadayar ma'asira cikin kowane ɓangare na rayuwar musulmi yana da muhimmanci a yi bincike kansu to mun ɗan taɓo daga cikinsu ina fata an fahimce ni sai kuma abin da muka dakatar da karatu saboda ramadan ya yi kusa muna amfani ne da littafi na wato na wazilu zaka dirasatun fiqhiyya ta'siliya li muslimatin zaka wanda kuma muna kawo bayanan da ya kawo don ya tattaro matsaloli da dama idan kuma akwai wani abu da ya kamata a ƙara sai a ƙara na bayani ko ba haka ba to yanzu matsalar da ya kawo a nan matsala ce ta tasiru duyunil istithmariya almu'ajjala fi gurufin nisa ma'ana tasirin da ba su suka za su yi waɗanda za a jinkirta su a cikin cikan nisabi kun san bashi akwai wanda za ka biya ne kai tsaye akwai bashin da cikin shekara biyu za ka biya ko uku ko hudu ko biyar to shin wannan yana da tasiri ga zakka ko bai da tasiri ga zakka ma'ana nisabin kai cika don mu fahimci matsalar da kyau ina fata an fahimci to ala ayyati hal abinda ake nufi da addainul istithmari bashin da mutum zai ci dan saboda ya gudanar da waɗansu harkoki na arziki ina fata an fahimci ma'ana mutum ne yake son ya karɓo miliyan biyar a hannun wani yana son ya yi noma da su a yi noma wajen haɓaka dukiya ne ko ba haka ba ba ba haka ba mu ne muke ganin kamar yanzu ba a karɓo miliyan biyar a sa cikin noma a turai za a yi karɓo ma biliyan ɗaya a sa cikin noma saboda su noman na zamani suke a ilmance ne ake yi ba sani ko mun fahimta ba to irin wannan malamai suka kawo bayanai kamar yadda shi wannan malamin ya kawo doktora da ya rubuta ina ganin sunansa dr abdullah bin mansur al-bufaili yake cewa idan basussuka idan kanat ad-diyun li tamwil usulin thabita bi qasd al-istithmar wa ziyadat al-arbah idan ya zama to mutun ya je ya karbo bashi ne an gane ko don saboda yana son ya sa su cikin usul in an ka ce usul nan ana nufin galibi kamar wata harka ta dukiya usulin sabita kamar mutum yana da gidaje filaye yana son ya gine su ko kuma mutum yana da wato misali wani abu da yake son ya sanya kan neman kuɗi ana kiran shi usulin sabita bi qasdil istithmar wa ziyadatil armah mutum yana son ya samu riba to sai malamai suka yi magana a takaicen takaita ba sai na kawo larabcin ba idan ya zamanto mutum yana da wata dukiya ta daban an gane ko ma'ana wannan za'idatul anil hajatil asliya lil madin ma'ana yana da wani abu wanda mutum ne yana da gida gidan nan zai kai kamar miliyan 100 sai ya je banki sai ya amso bashi na miliyan 50 muna ganewa to sai ya sa waɗannan kuɗin wajen kasuwanci muna ganewa to idan ya sa waɗannan kuɗin cikin kasuwanci sai shekara ta zo sai ya zama to miliyan hamsin gare shi amma ana bin shi bashin miliyan ɗari zai fitar da zaka ko ba zai fitar ba kaga idan muka hankalta ma ana bin shi miliyan ɗari wanda ake bin miliyan ɗari a yana wanda ake bin miliyan ɗari wanda ake bin miliyan hamsin afuwan ake bin miliyan hamsin to ai yanzu in ya samu kamar misali a kaddarta ƙari suka zan miliyan hamsin da biyu to zakkan miliyan hamsin da biyu zai fitar ko ko zakkar miliyan biyu saboda shi ana bin shi bashin miliyan hamsin kuma bai biya ba na fata na fahimta ka to shi ne malamai suka ce sai a hankalta ba gidan shi yana miliyan ɗari ko ba haka ba da haka bashin da ya karɓa za a hankalta ba a matsayin shi yau yana da ƙarfin da zai biya miliyan hamsin har ma ya ajiye miliyan hamsin don haka zakkan miliyan hamsin da biyu zai fita mun gane da kyau matsaloli ne waɗanda musamman a zamanin nan suna da hatsari saboda wato suna da alaƙa da makudan kuɗaɗe da ake sarrafawa a duniya amma in ya zamanto wannan abin da ya karɓa misali mutum ya je wani ya bashi bashi da ya bashi bashi fili ne yake da shi sai ya gina gida sai ya shiga ko ba haka ba gidan da mutum yake kwanciya cikin shi wannan gida ne wanda ai mutum yana da bukatuwa zuwa gare shi ko ba karan bane to irin wannan sai malamai suka ce to bashin da wato zai karba wannan zai zama to muqabil ne na abin da ya karba gidan da kake amfani da shi ba a sashi akan dukiya ba a tashi akan dukiya don gidan kawai kan mallaka to amma in ya zama to bashin da zaka biya gwamnati to in lokaci sai ka biya gwamnati ko ko ka biya misali wanda yake biyan a shekara kaza zai biya to sai ya fitar daidai wanda wanda ake bishi sai dubi dukiyar da ta yi saura a hannunsa tunda gidan ba sarrafa shi yake ba sai fitar musu da zakka ban sani ko mun fahimta ba da haka yana da kyau dai mu fahimci wannan idan kana da dukiya a takaice mai yawa ko da ba kuɗi ba ne in ka je ka ciyo bashi to wannan dukiyar da a hannunka ita ake hankalta ma ba sani ko mun fahimta ba ba a hankalta ma bashin da ake binka domin dukiyar da kan mallaka tana biyan bashin wani lokacin har ta yi saura shi yasa dukiyar da a hannunka dole ka fitar mata da zakka ban sani ko mun fahimci wannan mas'ala yawwa to wannan yana da kyau don saboda mutane su fahimci irin wannan sannan kuma har yanzu mutumin da ya je ci bashi na ganganci to wannan ba a yarda da shi akwai bashi na ganganci mene ne bashi na ganganci mutum ya je misali ya karbi bashi sai ya sai gida an gane ko idan ya sai gida wanda gidan bai da bukata zuwa kan shi me yasa ya haka saboda ya gudun zakka saboda son shi kai kullun ya je ya rinka karɓo kuɗi yana kai ma waɗanda ke mishi bashi shi ne ba a mishi ko dala ba da haka ba sai ya fitar da zakka ba to waɗannan ba a hankalta ba irin su kuma duk wanda ya haka ga yi tunanin ya yi gudun zakka Allah subhanahu wataala ya san da shi yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat duk wanda ya gudun zakka dan saboda kada ba da zakka Allah zai ta wannan duke yana da wahala ta kai labari Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da nake so in faɗa game da waɗanda suke da wayo wajen gudun bayar da wato zakka saboda sun je sun karɓo ba su suka in dai kana da dukiya galibi ma banki bai baka kuɗi yanzu ko da ma na haramun kake su banki bai baka kuɗi ramce jika miliyan ɗari sai ya tabbatar da kana da gidan miliyan ɗari biyar ko ba ka nan bane to da haka dukiyar da a hannunka wanda ka karɓo kake juya da ita dukiyar ka ce don abinda ka ba da takardunka wanda an ka baka wannan dukiyar dukiyar ka tafi yawa da haka ba a iya ma Allah subhanahu wata'ala wai mun gane wannan da kyau to arma mun dakata wannan bayani na eh, bayanin kan alwazirin zaka haka nan Eh, kuma bayani ne ya zo mu ba da wani muke ba ba ba mu damu da wani abu. a'a abin da shari'a ne ta ce irin waɗanda karatuttukan kawai nisan tsammanin da shi ake ko ba haka ba shi karatu ana yin shi ne don al'umma yana yiwa mu da muke karatun nan wata rana babu mu amma karatun yana nan to bayan mun tafi kuma wani zai yau saurara shi ko wannan lokacin muna cikin kabari misali to shi kuma sai ce da shi yaki ba ta yi fa'ida Allah ya ba mu ikon gyara Allah da mu sai ka sake maimaita wannan aya wala tu'jibika amwaluhum wa auladuhum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
kamar yadda muke gabatar da tafsiri kun san mun ce uslubin da muke bi shi ne na farko mu kawo munasabar aya da ayoyin da suka gabata mun faɗi wannan ko abu na biyu sai mu ka asbabun nuzul in akwai su waɗanda suka inganta kun kuma su inganta ba mu bayyana ba su inganta ba in kuma babu kwata kwata shikenan an huta huta ta mutu mun ko ba haka ba to don haka za a faɗi munasaba sannan kuma sai a ka asbabun nuzul in akwai sannan a ci gaba da bayani wani lokacin aya in ba fassara ta muna fassara ɗaya kun kalmominta kamar yadda ya zo a cikin wato tafsiri na tafsiri na jalali da malamai guda biyu da ake kira jalali idan muka duba dai a cikin at-tahrir wa tanwir ibn ashur yace wannan aya al-khitab lin nabiy sallallahu alaihi wasallam an yi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wala tu'jibka yace to wal maqsud bihi al-muslimun amma musulmi ake nufi ai la tu'jibukum me yasa saboda in an ka umurci annabi an umurci al'ummarsa in an kum- wato hali annabi an hani al'ummarsa haka in an hani al'ummarsa shi ma an hani shi ina fata sai an samu dalilin da ya fitar da shi ko ya fitar da al'ummata shi mas'ala ce usuliyya sannan kuma wannan jumla ce ma'atufatun ala jumlatin nahyi an salati alaihi dama an hana shi musu sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kuma wala tubjibuka to tunda an hana shi yayin sallah to kuma an hana al'umma shi ta yi sallah ga kafirai da munafikai ko to haka kuma wala tubjibuka amwaluhum wala auladuhum da haka ne wannan shi yasa sai aka kawo wannan aya karkashin wato waɗannan ayoyi munasaba kuma shine yace lokacin da anka faɗi sun tabe sun yi asara a duniya to wannan yana iya sawar su munafikai su sa tsammanin cewa wato sun samu jin daɗin duniya an gane ko duk da yake sun yi asarar lahira to wannan kuma zai iya sawar wato musulmi su shiga cikin ɗemuwa su ce a ya ba ya Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su ƴaƴa kamar da Ibn Ashur ya kawo anan sannan kuma su makiyan Allah ne kuma suna kiyaya da Allah to sannan kuma wannan zai iya zaman towa ga munafikai ya ba su dama su ji daɗi su more su ji cewa to ai Allah ya ba su kuɗi ya ba su wani abu kenan la- la- lahumud dunya kenan misali musulmi su ce lahumud dunya wa lanal akhirah ko ba haka nan bane su munafikai su an ka ba duniya mu ko muna lahira a'a ba haka nan bane ita duniya da lahira Allah yana iya ba musulmi duniya yana iya ba kafiri duniya kuma lahira ita kaɗai ce ga masu imani ba sani ko mun fahimta ba shi yasa kan musa tsammanin dan mun gansu da kuɗi da dukiya da wadata wannan zai samar kamar wani cin nasara ne a rayuwarsu ba wani cin nasara da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya niyyar azabtar da su da wannan dukiya a duniya shi yasa idan mutum duniya ya fitini da son duniya zaka ga baya da natsuwa a rayuwarsa yanzu ku dibe da turawa suke cikin bala'i ba dan komai ba saboda duniya da yau musulmi sun ki tsayawa su yi tunanin wai yakin nan na yukiran da aka yi wai har yanzu mutane da dama ba su tsaya sun kai lissafi ba cewa yukiran ba musulmi ba ne ba ba kan bane ƙasa ce ta kafirai mafi yawancin al'ummata ba musulmi ba ne rasha kuma ba musulmai ba ne amma yanzu da mu da su wane ne fi zama cikin sauƙin rayuwa kai in ka dubi ƙasar yukiran ai kai ka tabbatar da akwai bala'i to amma me yasa muke tunanin cewa a da mun gansu da wani kaza da wani kaza sai musa tsammanin sun ci nasara sannan kuma ya kamata mu gane wani abu wannan yakin wato addu'ar da ake yi ma turawa ta zaluncin da suke yi shina daga cikin abin da ya sa Allah subhanahu wataala wallahi alim ya haddasa wannan yakin ku tam- ku tambayi da ko me yasa turawan da suka ba duniya mulkin mallaka sun jima suna kashe mutane suna tsatsa arziki suna yin duk kowane nau'i na fasadi na banna a doron kasa suna yi ko ba haka ba to amma da yake musu yi kasan yaki da babba da babba lokacin da yaki yake zaman tuwa yaki ba ba haka ba to sai Allah ya kai su suka takalo rasha dama an so a yaki tsakanin America da rasha tun 1962 amma wannan yakin bai kasance ba mun gane ko to yanzu kuma sai suka bi ta hanyoyi suna son su yaƙi rasha abinda ake kira cold war an gane ko gulf war makaman da turai suka yi da america su kashe larabawa da 'yan afirka kudaden da suka aje na tallafa ma 'yan ta'adda america ta kashe fiye da biliyan 100 na dola a yakin na ukraine turai da nato sun kashe fiye da biliyan 100 kenan kusan biliyan 200 ne ake zance fiye da haka suka kashe makaman da suka tura aka yi yakin nan da su suna da yawa kuma suna to don allah da ba a yi wannan yakin ba a ina za a kawo waɗannan makaman ƙasashen mu za a kawo su sannan waɗannan kuɗaɗen wa za a ba su waɗanda ake son su hallaka musu zo su ɓata ƙasashen mu su za a ba waɗannan kuɗaɗen sai allah ce a bari mu taro muku bala'in daga inda za ku kai kuɗin can ya kamata mu fahimci wannan shi yasa dan mutum yana da kuɗi ko yana da kaza in babu imani kaka sa zama da cikin nutsuwa in ka kalli hakikalin rayuwar shi wallahi ka sa cikin bala'i yake mun fahimci wannan to da yake wannan ayar mun dan taba bayani kanta shine cewa za ku iske tana kama da wata aya a cikin wato suratu tauba na Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum can kuma ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah nan an yu'adhibahum can kuma inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha nan fi dunya can fil hayati dunya wa tadhhaqa anfusuhum wa hum kafirun ko ba haka nan bane to kaga wajen hadda alqur'ani dai shi dai an ramma in ya samu bambanci ya huta to amma shin wai alqur'ani mai girma akwai dalili da yasa aka canza salo karkashin waɗannan ayoyin wani sai ce a kai duk ɗaya ne dai ta fannunan fil qawl a'a akwai wani lokaci ba ta fannunan fil qawl bane ita ayar in ka hankalta akwai dan su ayoyi gabanta akwai dan su ayoyi bayanta ita ma wacce akwai dan su ayoyi gabanta akwai dan su ayoyi bayanta sai ka tattauna akan balaga zan faɗi littafi uku duk da yake na zan tabbata bayani akan littattafan da suka yi bayani kan balaga ƙarshen wannan aya ita waccan aya fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum ibnu ashur yace tafri'un ala madammati halihim fi amwalihim waccan ta farko an gane ko aya ta 55 kina a cikin suratul tauba wato tafri'un ne kaman matsayin reshe ne na magana ana magana ne kan wani abu sai aka sake yi ma maganar reshe aka wato fadada ta an ka mazammata halihim fi amwalihim ala mazammata halihim fi amwalihim akan zargin da aka yi musu akan halin su a cikin dukiyoyinsu wa anna wafrata amwalihim la tujibu lahum tumanina dukiya mai yawa ba za ta sa samu natsuwa ba bila ilamin musulmi an gane ko ba tare da sun bayyana ba musulmi ba anna ma yarawna ba'dul munafiqina fihi min mata'id dunya la yanbaghi an yakuna mahallu ijabil mu'minin bi ilamin muslimin kenan sai Allah ya sanar da musulmai cewa abinda musulmi suke gani na abinda munafikai suke cikin jin daɗi bai dace zaman to mahalla ijab ba abinda za a ɗauka wani abin burgewa ko ƙayatarwa وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئا من الحج العظيم أن ذلك في سبب عذابهم an gane ko can ana magana ne kan ko sun ciyar ko ba su ciyar ba ul an fi qawqaw an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin nan zancen ciyarwa ake yi ciyar da duke su a cikin aikin addini an ce ba za a karba ba sannan an ka faɗi illar ta ba za a karba ba an gane ko ma'ana Allah ba zai karba ba tunda shi manzo bai san ba wani munafiki ne amma manzo bai sani ba zai iya kawo ya karba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun kaga nan dan can ciyarwa aka yi suna rayi in an ce mutun ya ciyar yana rayi ko bai rayi yana rayi sannan an ka ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kenan nan zancen zargin su ake yi akan maudu'in da ya shafi wato ciyarwa mun gane wannan amma ita ko wannan aya wala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum ba tana magana ne akan zancen ciyarwa ba kan shi na ana zancen wato an kare zancen sun mutu ne don an yi zancen ɗaya daga cikin su ya mutu wala tu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa bi rasulih ko ba haka ba dan haka yanzu in suna da rai ba za su amfana da dukiyar ba in kuma sun mutu dukiyar ba za ta amfane su ba mun gane wannan da kyau to wannan bayani na farko kenan wannan in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir zaka ga ibnu ashur ya kawo shi a cikin at-ta'bir al-qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i da ya zo a cikin safha ta 313 muna ba da wannan ne saboda ɗalibin ilimi in ya tashi yana iya lima ya gani taba ta darud ibn kathir da ya zo ƙarƙashin wannan aya sai kawo irin waɗannan ayoyi a babi na alhashdul fanni ya ce yana daga cikin balaga ta alƙur'ani na an kawo falatu ajibika amwaluhum wala auladuhum nan ko an ce wala tu ajibika amwaluhum wa auladuhum yace aya ta 55 amwaluhum wala auladuhum aya ta 85 amwaluhum wa auladuhum yace biduni la yace li yu'adhibahum aya ta 55 an yu'adhibahum a aya ta 85 ina fata an fahimci yawwa sannan kuma fil hayati duniya a aya ta 55 fil duniya a aya ta 85 to me yasa yace saboda aya ta 55 siyaqinta wajen ciyar da dukiya ne da an kace munafikai su bayar da dukiyar su kul anfiqu aw an awkarha ana zancen ciyarwa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin yace fasiyaqu fi infaqil amwali waɗanda ayoyin waccan aya ta 55 ana zancen ciyarwa ne ai da ka muku wannan yace fihi na anna siyaq mukhtalifun fil ayati al-ukhra amma aya ta gaba siyakin ta ya bambanta domin nan ana zancen yaki ne da mutuwa fa in raja'aka Allah ila qa'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marratin faq'udu ma al khalifin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jibuka amwaluhum wa awladuhum nan zancen sun mutu da da zancen jihadi ya ce to fasiyakul ayatul ula fi infaqil amwa tunda ana zancen ciyar da dukiya fa akkada bi ziyadatil lami domin tun kana da rai ne ake akkadawa wala fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum me yasa yi ta'kidi da lamun saboda suna da rai in suna da rai ana sa tsammani su yi su ciyar amma lokacin da sun ka mutu dukiyar ta zantama ta zantama ga da shi sai ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum bai bukatar sai ka wuta akidi albalaghatul qur'aniyya ina fata an fahimce ni sannan kuma yake cewa walan ma qala al kalamu ala al infaqi wal amwali fil ayati zada al lam fi ziyadati dunati al ukhra fa zada al lam wal lam wal hayat walamma kana asbu al hayati kama yuqalu madhinnatu al wusul ila al rafahiyya was sa'ada zada kalimatu al hayati hauna can inda yace إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا كما تنبني آية تفرقوا آية 55 كما haka ba me yasa ya kawo shi saboda dukiya in kana da ita kana da rai ake sa tsammanin kai ne ka ji daɗi ka wadata da ita ko ba haka nan bane to sai ka fil hayatin duniya amma nan lokacin da yanzu idan mutum ya mutu akwai zancen ya rayu a in mutum ya mutu akwai zancen ya amfana da dukiya shi yasa ce fil duniya fil hayatan saboda lokacin ciyarwa ne suna iya su amfana da dukiya anan an mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan don haka babu zancen a kawo hayatud duniya don ba shi da rayuwa na duniya munasaba ta hasu ke ba sani ko muna fahimta ba sannan kuma can akwai dama su yi istidraki tunda suna raye shi sace fil hayatin duniya nan kuma sai ce mini fi duniya saboda sun riga sun mutu wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wannan ɗaya ne daga cikin bayanan da shi ustaz dr fadil samar ra'i ya kawo na kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi su san akwai maganganu na malamai karkashin wannan aya kuma su san ba aya bace wadda ake ɗauka kamar a zo a yi maka abu kai tsaye a ce an wuce babu wani bayani kuma sannan kuma bayani na ƙarshe wanda daga gare shi za mu tsaya mun karanta a lokacin da muka yi tafsiri na ina ganin ba na ƙarshe ne akan abin da bayanin da mai wato ustazul abin da mai addurrul masul fi ulumil kitab al ya kawo ko ba haka ba ina ganin ya kawo bayani kan karkashin wannan aya inda yake zancin cewa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ko ba haka ba yace to akwai bambanci tsakankanin su domin waɗansu malamai sun tafi cewa ai babu wata matsala duka tafallunan fil qawli ne amma waɗansu daga cikin malamai sai suka kawo bambanci na balaga ina fata an fahimci yace daga ciki abinda an ka kawo da an ka ce fala tu'jibuka fil hayatid dunya ma'ana kada rayuwarsu ta burge ka ta ƙayatar da kai game da sha'anin da ya shafi al'amarin duniya don duniya ba gidan tabbata ba ina fata an fahimci to sai aka kawo bambanci tsakanin waccan da waccan wanda kuma mun kawo bayanin muta'alliq din shi da kuma alaƙar su da kuma bambancin da ke ƙarƙashin waɗannan ayoyi don haka yanzu ba sai mun maimaita wannan bayani ba don saboda shi da ya kawo ƙarƙashin wannan aya cikin abdurul masul ya kawo bambancin muta'alliq da an kace inna ma yuridullahu an yu'adhibahum yace can an ce li yu'adhibahum domin allamu tufidul ghalaba tana nuna an rinjaye ka liyu azibahum saboda suna da rai suna ganin suna da ta cewa amma da inda ma yuridu Allah an yu'adhibahum saboda sun riga sun mutu babu ma mai tunanin zai iya rinjaye Allah da dukiyarsa ba sani ba ko mun fahimta wa tadhaka anfusuhum wa hum kafirun sannan inna ma yuridu Allah can sai an ka ce inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum Allah yana son ya azabtar da su da dukiya ma'ana muta'alliq dinta Allah yana son ya azabtar da su ya sanya musu rashin natsuwa da dukiya nan ko Allah yana son ya azabtar da su da dukiya nan ba za ta amfani su ba a ranar tashin alkiyama idan suna da rai Allah zai hana musu natsuwa da dukiya idan sun mutu kuma Allah zai azabtar da su da sakamakon da zai musu shi a bambancin li yu'adhibahum can da li yu'adhibahum nan mun gane ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam sai Allah ce wa idza ma unzilat sura
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
na'am yadda muka saba za mu fassara kalmomi ɗaya bayan ɗaya ko ba haka ba mu ɗauki jalalai mu fassara kalma ɗaya bayan ɗaya saboda mu ce sai da ake fassara kalmomi abu na biyu sai mu ɗauko ilmul munasabat ko kuma mu ɗauko asbabun nuzul mu gani in akwai haka ne muke tafiyar da karatu daga nan kuma sai mu ɗauko sauran bayanai da suke da alaƙa da aya gurgurdan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu to wa idza unzilat ko na karanta wa idza ma alaran ya so ya ƙara ma sai yayi gurki ya ja ya ja ya ji babu ma din nan sai ya wuce kawai bar ni lafiya kawai haka ba akwai ma a ƙarshen ta wato suratul tauba i- wan- wa idza ma biyu ne wa idza guda ne to wanga na farkon shine bai da ma waɗancan biyu na ƙarshe su suke da ma to ni kuma sai nan mata sai ce wa idza ma araba da yaso ce idza yaso ce ma sai ja za din nan sai ya cire wace bar ma din nan babu ba haka ba dabi'a ce ta alqur'ani wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun aw la yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sawwa can akwai ma ma nan babu ba ba haka ba makin nan kuma sai da mutum لتأكيد المعنى على أي حال وإذا أنزلت سورة إن كديبا ما جلال يأتي أي طائفة من القرآن إذا أكسب كد ونينكي نا القرآن ما أنا بعدول بس أنسو كد سورة قبادا ساشي نا سورة سورة نشي ina fata ana fahimta ta idan farkon bakara ya sauka misali kuma dauke ta sura farkon ta ya sauka ya ayyuhal muddathir ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq in kuka duba ai aya biyar ne da farko suka fara sauka to amma daga wannan lokacin sai a ce surar ta sauka dalili kuma sauran zuwa zai yi daga baya to wa idza ma unzilat suratun ba dole bane sai sura ta sauka a'a wani sashe na ayoyi in ya sauka kamar sura ce ta sauka to wannan aya idan ta sauka an aminu billahi ko ku yi imani mai jalali ne ce ai bi an kenan an shafe ba'un a wajen shi kenan sai a ce bi an aminu abinda surar nan take dauke da shi shine ku yi imani an gane ko tafsiri na kenan na na na, na suratul abinda surar ta kumsa an aminu billahi ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulihi ku yi jihadi tare da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in sura ta sabka me yake faruwa ga munafikai yace ista'dhanaka ulul qawli minhu ma abuta wadata sai su nemi izini an gane ko me za su ce wa qalu sai su ce zarna kabarnu nakum ma alqa'idin mu kasance tare da masu abin nan kaga da ce ulul qawli sai ce zawul ghira ma abuta wadata minhum daga cikin su ne yana nufin munafikai ba mu'mini ba domin shi mumini yana neman izini amma tare da wato yana neman a bashi izini amma iya da uzuri ya ce to wa ƙaru za su ce zarna na kuma alƙa'idi ka bar mu zamna tare da waɗanda suka zauna ka gana alƙa'idi na da yake ya kawo shi waɗanda suka zauna saboda akwai mata akwai maza akwai yara akwai maza masu uzuri waɗanda shari'a ta yadda da uzurin su sai ce ƙa'idi bai ce alƙa'ida ta ba domin a musulunci mata ba sa fita wajen yaki to a ya ce zarna na kuma alƙa'ida ba shi kenan ba a'a saboda akwai maza masu uzuri sannan akwai munafikai akwai yara su ma duk da yake yara ne ko da yara kanana ai su ma za a iya ba su damiri na maza tun da mazaje ne ba za mu yi da su mata ba da suna kanana ba ba haka nan bane kakkace akwai kuskure cikin alqur'ani to wannan ayar ɗan uwa musulmi idan muka duba in za ka fitar da ta- wato tafsirin alkur'ani za ka kalli ayoyin da suka yi bayani akan abubuwa guda biyu na farko neman izini a wajen manzo ista a zana ka olin ƙaule minhum ayoyi da dama sun yi bayanin waɗanda suka je suka nemi izini sai ka yi amfani da kalima ta izini sannan na biyu sai ka nemi waɗanda suka yi nemi izini a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kala biyu ne akwai wanda sun nemi izini suna da gaskiya akwai waɗanda kuma mi na ƙarya da suka nema sai ka kawo ayoyin da suka yi bayani kan wannan la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ɗabi'an munafikai kenan sai su nemi izini izinin nan kuma a'a za a neme shi wanda an kai yau akwai wanda Allah da nemi izinin shi a yarda da izinin shi a yarda da wato uzurinsa ya ce innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli fa idza ista'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah kaga ba yana nuna ba a bada izini ba a'a idan mutum yana neman izini yana neman umarni yana da uzuri sai a bashi wanda kuma an ka gane da ƙarya ne da ba zai bani bani dan ƙarya ko ba a bashi din ba tafiya zai yi ke sa irin waɗannan in ka gane su kan baka da muka sun neme ka ko su neme ka ba mugu shi da yin nema ko ya wato kamar mace ce idan ta yi fushi da mijinta to in kaga ta zo tana huci tana ina so in ta yi ce maza Allah shi kiyaye jiran da take ka ce ba a zo ta ce wallahi sai na tafi ba ba haka ba to kuma wannan ba ni da ba ni labarin rikici da suka da matar shafa kawai kisa ce ta zo kawai duka ce malam malam ya an yi rikici da na yi rikici da mata ta ce yalla ya ta ya hada malam malam shekariya da mu cikin azumin ramadan wallahi babu wanda ba ni wani labarin abin da yake faruwa gidan shi ba ba haka ba eh to almuhimmu asbabun nuzul karkashin wannan aya da Allah ya ce wa idza أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين مستاو تكن الاستيعاب با ولي سبب النزول ولي كده علاقة وانا آية ina fata ana fahimta kenan ya kamata mu fahimci wannan wanda ke ta rayuwa ni dai ban ganshi ba kawai zai ce to ai ya ba ta rayuwa ya gano shi ko ba haka ba dabi'a ta munafikai kenan suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu su zaman su shi yasa in kana tafiya da mutane dole sai ka haɗu da masu uzuri sai ka haɗu da waɗanda wato abin nan waɗanda ba sa da uzuri to amma rashin karɓar uzurin mutane zai ja maka matsala mun fahimci wannan mi ibn ashur ya kawo ya ce hadha atfu gharadin ala gharadin wata manufa ce aka ɗora akan manufa kusi da bihin intiqam ana nufin a cira ta daga bayani ila taqsimi firqil mutakhallifina Allah ya bayanin nau'i nau'i na jama'a daban-daban na almutakhallifina anil jihad waɗanda ba su fita ba suka je wajen jihadi min almunafiqina na daga cikin munafikai wa ghairihim da waninsu wa anwa'i ma'adirihim da nau'i nau'i na uzurinsu wa maratibiha fil qabul da yadda wani ya cancanta a karbi mataki mataki na karba wanda ya cancanta a karba wani ya bai cancanta a karba karɓa ba ya ce da a ilaihi abinda ya sa Allah ya kawo wannan aya abinda ya kira zuwa ga wannan al-ighladu fi tafri'il mutakhallifina anil jihad a kausasa magana a ƙara fitowa da suke nan da fili waɗanda suka zauna ba su fita ba nifaqan saboda munafici wa takhzilan lil muslimina saboda sun zauna wato su sa musulmi kunya tun daga inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard to tun daga can an ka fara bayanin waɗanda ba sa fita saboda musulmi ana son kai zaman to kamar mutum wanda bai waye ba a'a kana mu'amala da mutane ko ba kai mutane magana ba kana gane shi wannan ga matsayin shi wannan ga matsayin shi wannan ga matsayin shi haka Allah ya duniya amma in ya zama to baka gane mutane sai ka sha wahala domin makiyinka zai zo ya nuna ma shi masoyinka ne sai ya kare da kai kuma sai ka gane makiyinka ne to ai kuma banda ta yi ina fata an fahimci to da haka dai wannan duka yana daga cikin bayani daga Allah subhanahu wataala yake ƙara fayyace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nau'i nau'i na masu uzuri don saboda ya gane su kada ya zama to kullun su zo suna cewa sun yi kaza ai musu kaza ai musu kaza ba haka ne ake tafiya ba الخطأ الذي يتكرر ليس بخطأ وإنما هو قرار الخطأ الذي يتكرر ليس بخطأ وإنما هو قرار إن كان mutum ya aikata ma abu yace kuskure ne ce mai to ya sake aikata gobe yace kuskure ne kace to jibi ya sake aikatawa yace ma kuskure ne kai kana da kuskure ne a wannan niyya ce haka yi niyya aikatawa daga nan kai ka san matsayin shi yau a zo a ce za a je wajen yaki ku ce kuna da uzuri kaza gobe a zo a ce za a je wajen yaki ku ce kuna da uzuri kaza jibi a zo a ce za a je wajen yaki ku ce kuna da uzuri kaza ku duk duniya babu wanda yake da uzuri sai ku shi ne haka Allah kai mana sani Allah ya ce radu bi an yakunu ma al khawarij رضوا بأن يكونوا مع الخالد وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون in muka duba a cikin jalalaini kun ga yace radu bi an yakunu ma al khawarif yace jam'u khalifa in an ce khalifa mace ce wadda ta zauna bata je wajen yaki ba sai a ce jam'in shi khawarif mun sha gaya muku cewa malaman lugha sun yi sabani shin ana iya amfani da wannan ga maza ko ko mata kawai asalin shi fawa'il na mata ne amma suka ce ana iya amfani da shi a wajen maza an ji shi sai dai ba shine ba aktsaru isti'malin fil lughati al arabiyya ba sai kun fahimta ba inna lilmuttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba sai ce wa kawa'iba kaga kawa'ib jam'i ne na mata ba da maza ba wal qawa'id min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan fawa'i to amma khawalif kaga ai na mata ne ba da maza bane to amma nan gashi na sai ce jam'u khalifa allati takhallafna fil buruj matan da an ka bari a gida da ba mace ba ta zuwa wajen jihadi ba a wajabta mata yin jihadi ba ko ba haka nan bane to su waɗannan munafiqan radu sun yadda an gane ko yace to watubi ala qulubihim an yumki akan zukatan su inji malaman zauri ma'ana an sanya rufi akan zukatan su Allah kai mu da tsari fahum la yafqahun su ba sa fahimta la yafqahuna alkhair ba sa fahimtar alkhairi shikenan ka ku ga da an rufe zuciyarka ba ka fahimtar alkhairi shi yasa ku daina ganin turawa suna kiran namiji ya aure namiji mace ta aure mace kuna babakin su ko ba ka nan bane to bi taba Allahu ala qulubi idan Allah ya rufe zuciyar mutum abinda aka zamta sai yana ganin tsanti gare shi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha ko ba ka da bari in sai sai dan ya nuna maka in zaka aikin Allah matsala zaka samu amma in zaka yi banna daidai ne yanzu ku dibi idan aka zo masallaci za a yi sallah minti biyar minti goma sallah a zahar a ce dai an yi minti goma dan ba duk masallaci da ake minti goma ba ko ba haka ba amma mutane za su fito suna tsoki suna suna suna kokarin yi ma abin nan nuna abin bai dace ba ko ba ka da bari liman ya tsananta musu amma yau an ka je wajen rawa akwai mutumin da zai yin awa biyu yana rawa awa uku bai gaji ba za ka iso su tsofaffi ne ma fa in suna tafiya an ka zo masallaci sai ka ga kunkuru su kamar an buki kadangare ya abin nan sai ka iso shi na tafiya na nuna bai iya tashi amma wallahi da an ka sa taken gida rawar da zai yi koyar da shekara goma sha takwas ba zai yi wannan ba shi ne haka shaidan kullum sai ya zo wajen aikin alkhairi ya maida ta baya ya nuna maka abin nan bai dace ba bai yiwa kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa qaba Allah ala qulubihim yace wa tabi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna alkhaira ba sa fahimta alkhairi shi yasa in zuciyarka ta rufe sharri shi kake gani alkhairi alkhairi ne kake gani sharri sha'ir yace alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru wash-sharru fin nasi la yafna wa ilmun alkhairu fin nasi shi alkhairi a cikin mutane masnu'un suna aikata shi idza jubiru ne an ci lista su ta wuya mutum ya aikata alkhairi ba ci lista shi ba a wash-sharru fin nasi la yafna wa ilmun shi sharri ko ana cewa kakkuyi sai sun aikata saboda rayuwar dan adam tana karkata zuwa sharri Allah kai mana tsaki to radu bi an yakunu ma al khawalif kun da mun faɗi abin da a cikin jalalain sai mu dawo ma wato abin nan eh ibn ashur mu ga abin da kawo munasaba yace isti'nafu wato farawa ne qusida minhu ta'ajjub ma'ana nan an fara magana ce wata sabuwa dan saboda abinda an manufa at ta'ajjubu min dana'ati nufusihim Allah ya nuna muka irin kaskancin da ke tattare da rayukansu wa qillati wa turajlatihim da kuma karancin zarumta su ko ko jarumta ko ana cewa zarumta ana cewa jarumta ma'ana mutane ne wanda suke raggwaye bi annahum radu li anfusihim sun yadda makawunan su bi an yakunu taba'an lin nisa'i bayan mata ko ba haka bane ka ko san ko cikin tambadaddi na Afirka kamar kahin ma bature ya zo Afirka cikin tambadaddin Afirka sune yan dauro ko na'am ha wala ajabun inji sha'ir أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب شاعر يتي ولا عجبا أن النساء ترجلت ba abin mamaki bane a ga mata sun yi kokari sun koma maza kuma haka ba mace ta dau sanda ko ta dau bindiga ko ko yanzu ta ce sai ta zan soja ai wannan kokari da take son ta yi ko duk da ke ba za ta iya ba yace walakin na ta'nifar rijali ujabu ko ajibu namiji ya ce zai koma mace shi ne abin mamaki ko ba ka bari to mu ba mu cewa wala ajaban annan nisa a tarajjala mu muna cewa wala ajaban walakin na ta'alisar rijali a ajabu ko ba haka ba tunda in mace tace sai ta koma namiji kamar yadda turawa suke so a yanzu kaga da za ta za ta lalace to yanzu an ce namiji aure namiji mace ta aure mace to kuma ina shikenan kuma ha gani wannan shi ne abin da suke so su kai gare shi to kai kai da kanka yanzu ko baka je baka yi lakwal ko baka yi boko ba baka yi profesa ba baka yi komi ba kai da kanka dan afirka wanda baka je ko ina ba an ka ce ma ga kato za a daura mai aure da kato mace za a daura mata aure da mace har da dan afirka wanda bai da satin da bai da wannan ba ya san tambata shi to ya an kai profesoshin turai da yan shari'a na turai da yan siyasar turai suka yadda da wannan aba Allahu ala qulubihim shi yasa wallahi duk in baka da imani cikin wahala kake rayuwa amma baka ganewa dan shi dan ke ta nuna maka daidai ne yake yi Allah ya kyauta kaga mutum ya zo a sallah minti biyar ya kasa sai liman akwai masu fada amma zai je lokacin da ke neman kwantara zai neman aiki a ministry a yi wata shidda ana ce mai yanzu ba a samu kuma yanzu sai a ce ana ganawa excellence yana gana da mutane ka jira shi ya jira tun safe har la'asa ya fito ya cin shi a'a ya babu dama kuma shi wannan bai wucewa don jikansa ba ya yi haƙuri ya ce a excellence haka da musa akwai matsala gani kuna da ayyuka amma masallaci ka kasa yin haƙuri gaban ubangijinka minti biyar minti bakwai ba ku da lalabi ya za a yi allah ya bar haƙoƙin ku suke kai harkar Allah duk ba ta tsima gare ka sai harkar duniya to haka ne in ka in ka kin na Allah wallahi sai Allah ya kama su azabtar da kai in ka kibin doka Allah ba mun ce ku bi Qur'ani ba mutane na cewa su bi Qur'ani to kaka da Qur'ani tahi turawa na can majalisar dinkin duniya yan luwa'i na duniya kahirran Allah ko cikin kahirrai tambadaddi su rubuta ma dokar da zaka bi kaka bi ta Allah mu wallahi mun gode ma Allah da mun kabi dokar ubangiji mu ba ba to in baka bi ta Allah ba wallahi sai ka bi ta kasu kuma katon nan kafiri kuma kafirin nan ma dan luwadi shi na da rubuta ma dokar da kabi ka ku ga ga bi ta Allah don shi Allah wata shi Allah Allah ku shi halice ni kai ko da baka bi ta Allah ba sai ka bi ta kattan maza yan luwadi su azaba doka wallahi dole ka bi ta Allah ba sai ka bi ta su kayya kaka yi in baka bi ta Allah ba sai ka bi ta mutum wannan shi ne kawai shi yasa kada ku tada hankalin kun mutunci ba zai bi Allah ba mun ji wannan ko to wannan shine istinafu kenan an faɗa maka a ƙara nuna maka kaskancin da ke tare da su da dukiyarsu da matansu da ƴaƴansu da abin da yasa suke son su zauna tare da mata wa qalu zarna na kuma alqa'ili ba su sun ka nemi wannan ba sai Allah ya radu bi an yakunu ma alkhawalif su da kansu ga su maza ga su waɗanda suka cancanta su je a amfana da su amma ina mugun abu mai alfab banza radu bi an yakunu ma alkhawalif sun tambaye su ne su zauna tare da mata Allah kai mun sani da wannan wa tubi'a ala qulubihim sai an ka yumke zukatan su inji malaman zauri fa hum la yafqahun ba sa fahimta idan muka riba cikin al-istiab fi bayani al-asbab da suke kawo karshen aya su kawo bayani kan karshen aya bayani na asbabun nuzul ga karshen wannan aya ba su kawo komai ba don muna gan abin akan jeri jeri ne idan sun kawo sai mu duba mu gani suna da yawa sun inganta ba su inganta ba duka aima wato ɗan uwa bayani sai abu na gaba wanda daga shi za mu kare da Allah ce radu bi an yakunu ma al-khawalif wa tubi'a ala qulubihim bi at-tubi'a nan wannan aya tana da kama da wata aya wajen harda radu bi an yakunu ma al khawalif wa taba Allahu ala qulubihim to mai harda alqur'ani anan sai kafin jira duk cikin ma safa guda suke in ka diba safa ta karshe wajen innama sabilu anan safa ta 201 akwai wannan aya inda ce innama sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al khawalif wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun to bambancin su a harda وطبئ ننتن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبئ على قلوبهم ننكو نبي وطبع الله على قلوبهم قال أنفر فائلهم كم فهم لا يفقهون نبي فهم لا يعلمون نعم تفسك حرد تو أبو نبي تفسك معنوني من إذا فهمت نعم سيكا فهمتي يعني أنت الفقه شيني الفهم الدقيق duk abin da sai an tsaya an yi zurfi an zuba zurfin tunani a kansa sai a kira shi alfiqh amma al'ilmu ba dole bane sai an zuba zurfin tunani na fata fince da an ka ce wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna saboda an kawo zancen radu bi an yakunu ma al-khawarif tunanin su bai ba su ba har su kai ji tunanin su zauna tare da mata kaga wannan abin ya zama to abin aibi ne game da su sannan aka ƙara da zubi an yakunu ma al-khawalif wa tama Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun wanda Allah rufe zuciyarsa bai da babban ilimi bai da karamin ilimi la yafqahuna la ya'lamun can kuma da yace wa tubi'a ala qulubihim an rufe zukatansu nan kuma sai kawo maka fa'ili anan wa qaba Allahu dan ka san wa yake rufe zukatan Allah subhanahu wataala ko ba a kawo fa'ilin ba to nan yanzu an kawo shi sannan kuma sai ka nemi ayoyin da suke nuna maka nan addirasa al-mawdu'iyya kun san mun ce akwai addirasa al-mawdu'iyya ko mu'tamadur rabt guda nawa ne mun kace wajen tafsirin al-qur'ani guda hudu ne ko al-lafzu al-ma'na al-hukmu al-qissa in kana son ka yi tafsirin qur'ani da al-qur'ani wadanda ka'idodin ka hada alaka tsakanin aya da aya ka rike wadannan abubuwan guda hudu in kan rike to ka san ka'idodin insha Allah Allah zai taimake ka اللفظ المعنى الحكم القصة تو أنا مريم أوكي بيو دك تشيسو اللفظ ده المعنى طبع وطبع أن يمكن زكاة تنسو يا أم زكاة تنسو لا دمي باسو لا فيها تو إن ده الله يدن تشون وأن ده أنك يمكن زكاة تنسو بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا كاجي أبن جبا تو كاجي إن ده طبع طبع طبع طبع يبدو في القرآن أبو نبي المعنى tunda wanda Allah ya rufe zuciyarsa zuciyarsa tana da lafiya ba ta da lafiya akwai matsala ko babu to don haka sai ka yi al'amradun kalbiya fil ƙor'anin kari cututtukan zuciya waɗanda al'ur'ani ya bayyana ka ganin wato bi a ala ƙurubihim ƙur'ani ya kawo shi wata ba Allahu ala ƙurubihim ya kawo shi akwai annifaku fa a aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun sannan daga ciki kaga akwai al-khatm khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim akwai ar-rayn kuma haka ba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna haka akwai al-inkar fal ladina la yu'minu bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun haka abin zaka bi su dai bayan dai dai bayan dai duka tattaro su shi yasa wani dalibi ya yi bincike a jami'a ta ina ganin jami'a ta malik sa'udu a kasar sa'udiyya akan al'amuradun kalbiyya ka ɗauko su amuradun shahawat da amuradun shubuhat kamar da ibn qayyim ya kawo kuma cicciro yadda Allah ya faɗe su da irin tasirin da suke mutane a cikin wannan zamanin da muke ciki Allah Allah ya gane da ara mu ji aya ta gaba lakin rasul lakin rasul wallazina amanu ma'am wallazina amanu
sai dai shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai intabe kalima ta ar-rasul ba duk inda ta zo cikin alqur'ani take nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba intabe wani wuri ba shi take nufi ba domin kalima ta ar-rasul ta nufin manzo wanda aka turo ba shi kadai ne ar-rasul ba shi yana daga cikin manzanni ne ko ba haka ba muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashaddu ala al-kufar wani lokacin ar-rasul hasba siyaq tana komawa ga siyakin annabin da ake magana kan shi إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول نواجه فيه النبي موسى wanda ba za a sassanar nan ba shi ne ka tura mafi abu ya za in baka yi aliyar kullum ka zo ka iska kalima ka ce da larabci za ka aiki ka fassara za a samu matsala a rinka hattara yan uwana eh mu ga mutum na gaskiya yan uwana da rafai lakin rasulu cikin jalali ne sai dai shi manzo walladina amanu ma'ahu da suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim sun yi jihadi dan daukakar da kalmar Allah bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da kawunansu wa ulaika lahumul khairat waɗannan suna da alkhairi mai yawa mai jalalai ne ko in cikin jalali sun ce fi dunya wal akhirah kaga ashe alkhairi na in kabbi Allah fi dunya wal akhirah waɗanda ka cewa idan aka bi Allah ba za a samu daɗi a nan duniya wannan karya ne shi Allah shi ke da duniya shi ke da lahira annabi Sulaiman bari mu bada misali karara saboda ka san wani ne yaje haka sai ce kai annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki ko bashi mulki ba Allah ya bashi kuɗi ko bai bashi kuɗi ba yace atumiduna ni bima fama atani Allahu khairun mimma atakum ko ba haka ba bal antum bi hadiyatikum tafrahun kaga Allah ya bashi mulki Allah ya bashi kuɗi in ma ilimi ne annabta Allah ya bashi to don haka ba a ce da in ka bi Allah baka samun duniya ba haka nan bane cewa akai ka bi Allah in Allah ya ga dama cikin wannan hanyar zai baka duk abin da kake nema shi yasa waɗanda suke ganin da an bi Allah kamar yadda turawa yanzu suke yadawa suna cewa ai abin da yasa kasashen musulmi ba su ci gaba ba saboda ni saboda mun yi riko da addini wallahi kariya ne riko da addini riko da addini wanda ba zai sa a samu matsala ba zai sa a samu sun ci gaba a'a rashin riko da addini wato munan akwai inda muka riko da addini akwai inda muka riko da addini wajen mu yi sallah muna sallah wajen mu yi kaza muna yi amma Allah ya ce muna wasu lakum ma fi samawati wa fil ard duk abin da ke cikin samai daga sai an hore muku ko haka ba ku je ku yi bincike ku yi ilimi sai kuka yi bacci sai tura su je suka yi kaga nan su ba su yi kuskure ba amma mun yi kuskure su kuma aka ce a yi imani da Allah a yi aiki na gari sai suka ce a'a su ba su yi imani su dai su je su ji daɗin su su ko sun yi banda kenan kaga kowa akwai inda ke da nashi kuskure mu musulmi mun ki bincike da mu da sun dun mutane ne in ka ɗauki daula ta andalus ta musulmi andalusiya ko ba ka da haka shi rubuta wa andalusi shekara 857 ne ina ganin daula ta musulmi ta yi kuma ta yi jagorancin turai kuma da larabci aka karantar da turawan kuma ita ce lamba official kuma har yanzu har yanzu gidan shugaban kasar musulmi na na wannan lokacin yana nan karokin da ke ciki tayan ko white house babu irin shi har yanzu saboda sun zo sun yi ilimi sun yi bincike sun gina turai yanzu kuma turawa suka je suka kwace suka sace ilimin sannan suka dawo suka ce mana boko haram ko suka ba ƴaƴan mu makamai suna kashe musu da can boko haram addini baya hana ka ci gaba yau a aji za ku iske mace tana sa hijabi ita ce ta farko a aji ko haka nan za ku iske wanda ba ta sawar hijabi kuma mi ta zo ta karshe kaga fitsarancin ba shi ke ba da ilimi ba ilimi daban fitsaranci daban baki daban ilimi daban baki da ya zamantowa mai ilimi baki da zamantowa mai da ilimi bature yana ya zamantowa bature ne bai da ilimi kuma bature ne ya zamantowa mai ilimi amma mun ɗauki abin mun mashi mummuna fahimta shi suke ta yaɗa mana cewa in muna son mu ci gaba a cikin addini sai mun watsar da addinin mu wallahi ƙarya ne musuluncin ne ya karantar da ku kun ka sace ilimin musulmi kuka watsar da addinin ku shi da kuke son mu dawo mu watsar da addinin wannan kun ba zai taɓa yiwa ba waddu law takfuruna kama kafaru فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سنة الله سبحانه وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم والله والله با wanda isa yake musulunci ce nasa sai dai kai in kai sakaci su wuce da kai dan kudanka dan da kake ma duniya to wa ulaika lahumul khairat an gane ko tun da yace fi dunya wal akhirah shi mai jalalin da kaushe ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke masu wato rabauta a nan kafin je aya ta karshe saboda an fara nuna mini lokaci ya fara matsowa shine abin da kamata mu fahimta na akwai al masailul balaghiyya da almasail al'usuliya suna daga cikin abin da ke taimaka ma ɗalibin ilimi in yana tafsiri kullum ya waye kada ya zama to in yana tafsiri in bai ga wata matsala ba da an faɗa su hankalin shi ya tashi a wani lokacin ƙa'idodin ne ake amfani da su kaga da lakinin rasul matsayin istidraki ne an kai tun da lakin limaga lil istidrak ko ba ka nan bane istidrakin maganar da ta gabata menene ibnu ashur yace iftataha bi harfi istidrak يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون الكلام الذي قبله أصلا وتفريعا ma'ana in ka ga lakin istidraki ne abinda take nuna wa madmunu hadal kalam abinda zai zo bayan wannan magana naqidu madmunil kalam alladhi qablahu ya saba ma maganar da ta zamanto ta gabace shi aslan tun tushen ta wata fari'an da kuma mi da kuma abinda ta kawo na rasa falamma kana qu'udul munafiqin an jihad musabbaban ala kufrihim bir rasul sallallahu alaihi wasallam kuma kana bani zaman su da suka yi ai da saboda su imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ne ko musu yadda da akwai sakamako wajen Allah Allah ba kana almu'minuna ala didd min zalika su ko mu'min ne kishe su ne to tunda su sun zauna lakin kenan abin da zai biyo bayan lakin ya saba ma wancan to ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim shine alakar ayar kullu in nace ja al-ustadu lakin to da kaji lakin abinda zai zo ba kishe wannan ne ko ba ka bane har da malam Bahaushe cikin hadisi sai ce da walakin goro cikin miya ko ba ka bane to da kaji lakin kenan ka sa akwai magana to magana shin balle ta qur'ani gaba daya to lakin rasul sai dai shi manzo walladina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani da shi jahadu sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyarsu ko ba haka bane to nan amwalihim ai ba a kawo mata ba ciyar da dukiya a cikin addini ya shafi maza ko bai shafi maza ba ya shafi mata ko bai shafi mata ba ai mace tana iya ba da dukiyar ta a wajen yaki amma ita ba za ta fita ba to nan sai ai taghlibi janibin dhukuri ala janibin inas ko ba haka bane wa anfusihim da kawunan su to nan sai zamanto maza kawai dan maza ɗaya aka ce su fita su je wajen yaki wa ula'ika lahumul khairat sai Allah ya sake ishara zuwa gare su dan a nuna maka waɗancan da an kafe su sun cancanci an gane ko su samu alkhairai sai Allah ce wa ula'ika lahumul khairat waɗannan su ne adda alkhairat jam'i ne na khaira alkhairi duk ya tabbata gare su anan mai duk hankalinka ana iya cewa ula'ika alkhairatu lahum amma bisa an ka ce ula'ika lahumul khairat su kadai adda alkhairi ma'ana in kaga mutum ya samu alkhairi to yana tare da yana tare da imani ma'ana duk mutumin da bai da bai da imani babu alkhairi tattare da shi sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir maimakon a ce ulaika al-khairatu lahum sai aka ce ulaika wadancan lahum al-khairat su kare adda alkhairi waɗanda suka yi imani suka in ana nufin waɗanda suka fita tare da manzo ko suka rayu tare da manzo to nan sai zaman to nan hasr ne ghairu haqiqi a zamanin manzo babu waɗanda suka samu alkhairi sai waɗanda suka yi shi amma kuma bayan waɗanda suka suka bi su su ma za su samu ko kuma ula'ika lahumul khairat duk wanda adda sifa ta taimaka ma addinin Allah kuma ya imani to shi kadai ne adda alkhairi wanda ba shi ba ba zai zamanto mai alkhairi ba wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne suka rabauta kuma kaga nan ma ya kamata ce wa ula'ika al muflihuna kuma kaga bane to eh an ka ce mubtada ya zamanto ma'arifa kuma khabar ya zamanto ma'arifa to na akwai alhasr in nace al ustadu sai ni ce alhaziku maimakon in ce al'ustazu hazikun to al'ustazu alhaziku na nuna kamar ni ban san wani mai irin kaifin basira irin nashi ba to in ce al'ustazu huwa alhaziku kaga yanzu hasar guda biyu gana alhasar na ta'rifin juz'aini mubtada wal khabar su ne ake kira juz'aini ga ta'rifin na domirul fasl wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su kaɗai ne suka rabauta kenan nan bi Allah yake son ya nuna munafikai ba su rabauta ba wata ita ce makoma su kasu sa tsammanin don sun saba ma Allah sun zo a duniya sun bayyana su mu'minai ne an yadda da su an tafi tare da su sa tsammanin suna da khairat la khairata lahum wa la falaha lahum fid dunya wal akhirah mun fahimta shi yasa sai hasr nan da waɗannan adatul hasr al muflihuna mawdu'i ne da alqur'ani ya ake rabauta mi ake nufi da falaha ina sifofin waɗanda suka rabauta duk Allah ya bayar cikin Qur'ani qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim walladhina hum 'anil lahwi walladhina hum lizakati walladhina hum li furujihim illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-'adun walladhina hum li 'amanatihim wa rahatu 'ahdihim walladhina hum 'ala salatihim ulaika hum alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun kaga sifofin waɗanda sun karabauta بقرة ما كما تنفقونت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كاجيس أسباب الفلاح سيكا ديبيس الحسية والمعنوية في الدنيا والآخرة هكذا إذا كي كك يبدأ كل أدمان توسي أدن أنكباتا قاعدة قاعدة تنا أنفارينك نعم mun gane wannan wa ulaika hum muflihun to Allah ya sanya mu daga cikin su amin Allah na makaranta aya ta karshe a'adda Allahu lahum jannatin
أعد الله لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم تو mai jiranin ma shi kan shi dai ayar haka ya kawo ta a'adda Allahu lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna ko tajri wanda yana gudana min tahti ha karkashin wannan aljanna al-anhar koramun ruwa khalidina fiha wanda suna masu dawwama a cikin ta zalika al-fawz al-azim wannan shine wato rabo mai girma an nuna mini lokaci ya fara matsowa babu damar da zamu fassara dukkan abin da ya gabata amma dai a'adda Allahu lahum Allah ya musu tattale duk mumini ba sai mata ba domin muminne suna shiga aljanna mata suna shiga aljanna muminne maza da muminne mata ko ba haka nan bane to lahum din sai shafi maza da mata jannatin Allah ya musu tattalin aljanna aljanna aljanna kala kala ce ba aljanna guda bace mataki mataki ce daraja daraja ce guda daraja guda ɗari manya da darajoji na karanta ayoyi irqa wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya kenan wannan dubu shida da ɗari shida sai ka same su duk duk aya sai ka samu ɗaukaka sannan akwai waɗancan da mi'atu daraja da an ka faɗa cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka kasa su kuma gida biyu wali man khafa maqama rabbihi jannatani zawata afnani bayan su akwai waɗansu wa min dunihima jannatani ko ba ka tambari da aka aljanna yau aljanna aljanna yau gare su wani kakin ce aljannu ne ce aljannu ake musu tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana na al-anharu suka ce ruwa ake nufi to ai ba a cewa ruwa suna wato ruwa suna tafiya karkashin su ko kuma al-anhar ramin da ruwa suke gudana shi a annaha mun fahimta su ruwa su suke tafiya to al-muhimmu da tajri min tahtiha al-anhar ruwa suna gudana karkashin shukokin aljanna ko kuma karkashin benayen aljanna domin bai yiwa a ce ruwan suna tafiya karkashin kasa kuma yan aljanna ba sa ganin shi wasu malamai ka suka ci amma kuma idan muka duba ai kasa aljanna ba ɗaya da kasar duniya take wannan abin ni dai ban ce ba na kuskurantar da malamai amma dai ina kusan dai abin da dai a bashi dai duniya da kama a dai samu shiga aljanna ko haka ba khalidi na fiha suna masu dawama in an shiga ba a fita har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma anharu ta aljanna kuma Allah ya faɗi sashin su مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار في مثل الجنة التي وعد المتقون كلها كما فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ba guda ba kuma anhar anhar yace da kaka ce guda ne daga ayat da bukatar ɗan sauran bayani kuma da ya kamata mu dakanta saboda dai lokaci yayi abinda muka faɗa da mutum dai Allah shi ba mulada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh